الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha biyu ga watan rajab hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da ɗaya ko ɗaya ga watan ɗaya miladiya shekara 2026 in ya inganta wanda kai sai ana faruwa mu daga cikin wannan masallaci na Sise Tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna usulus sunna na babban malamin musulunci shine abi abdullah imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunnati wal jama'a Allah subhanahu wa ta'ala yayi mishi rahama wanda taken karatun namu shine tauhidi addinin annabawa wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi na usulul sunna ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wanda a darasi na harko da muka yi mun ɗanyi bayani kan mahimmancin al'umma su san wannan ilimi na aƙida da wasu bayanai makamanta haka wanda muka ce insha Allah ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala ya maido mu za mu darasi na biyu za mu ɗanyi bayani a gurguje kan illoli ko kuma cututtuka na rashin karantar da aƙida wanda zai iya faɗawa cikin al'umma ko wanda zai iya samun mutane kamar yadda kullum muke bayani cewa shi ita wannan abin da tauhidi ko kuma aƙida shine abinda Allah subhanahu wata'ala duk ya aiko annabawa ma baki daya Allah yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ko ba haka nan ba ani abudullaha wajtanibut taghut Allah yake tabbas haƙiƙa Allah yake kowace al'umma Allah sai da ya aika mata da manzo abinda manzon ne yake umarni shine su bauta ma Allah shi kadai su ƙaurace masu janye jikinsu daga duk wani abin bauta koma bayan Allah. Muna fahimta, to shi ne aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa kawai su. Bayan wannan kuma sai duk wanda ya mutu tsotsai ya sa, astagfirullah ba tsotsai ba kaddara. Ka san malam ba wai ko addara ta sa ya kima Allah subhanahu wa ta'ala biyayya eh karaban ai za a ce in mala'iku suka cikin shi za su yi huta da shi me suke ce mishi alam ya'tikum nadhir ko ba haka nan ba mai gargadi mai wa'azi bai zo muku ba don sai in kun fahimta ba ashe kun ga mai in annabawa shine su karantar da al'umma baki daya cewa ba wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah to wannan kuma shine ke saukar da alkhairi shine ke kawo zaman lafiya shine ke gyara al'umma ya sa su rayuwa mai daɗi a nan duniya kuma su mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aljanna amma duk lokacin da al'umma suka sabka saman kan wannan tafarki to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai jarabi wannan al'umma shi yasa sai Allah yake cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma ma bi anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala bai canza wata al'umma wani yanayi da take rayuwa na jin daɗi na kwanciya hankali na aminci haske in su ne wannan al'umma suka canza muna fahimta shi ne Allah yake ba da labarin irin al'ummomi da suka gabata inda yake cewa laƙarƙa na nisaba'in fi maskanihim aya jannata ne an yamini wa shimar da irin labarin su bani Isra'il da inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa idza arna an nuhlikul qaryata li Allah yake cewa amarna mutala fiha ko Allah yake cewa in Allah subhanahu wata'ala yanhi halakar da wata al'umma abin da yake faruwa kan halaka wannan al'umma shine shugabannin su me suke yi sai su karme masaba Allah jingi sai su rinka umarni da saban Allah shi yasa Allah ji kamalin sani ɗan tudu ya ce ka kalla shi wannan ayar kai ka ce da garin maraɗi take ya ce musan da maraɗi muna cikin aminci ya ce za ka barin awakinka ko gida ko bisashenka ko musanka ko motarka su kwana kuma da sahi ka fito ka tarda su ya ce amma yanzu ha yanzu mai moto ga kan shi ga kan mota kuma duk da haka nan bai hana a sati ya ce duk da wannan Allah yana muna gargaɗi ya ce kalla wani irin ya ce in ba mara ba ina ne za ka tashi da dala goma kai kari lafiyayye yace amma da wannan ma da Allah ya musu sai suka butulce sai suka ce wai tayi tauri yace kunu za a baka da sukari ya kai rabin leda wani mako nan da sai za a baka shi ko amma yan maradi sai suka sa mai suna tayi tauri ko ba ku da wannan labarin a wai tayi tauri fa yace da can al'umma suna rayuwa ne cikin aminci to in saban Allah ya yawaita to sai Allah ya tashi ya raba al'umma da abubuwa daban-daban kamar yadda Ibn Qayyim yake cewa saban Allah shine ke cire shi ke sa albarka sai ta baya a cikin al'umma to mu dai yanzu alhamdulillah an shiga cikin shi garangadan ko ba haka nan ba duk wani nau'in abu da kake kallon zunubi ne babba kai hasali ma manyan manyan zunuban mu yanzu a irin dokokin mu na demokrasi duk san halitta ko ko ba halitta ba san halitta ba a haramta zina ba ba a haramta shan giya ba ba a haramta tata ba uwa uba shirka ma ba a halitta ta ba ba a haramta ba ko an ce kowa yana da dama ya gayyato duk abin da yake son ya gayyato musayin kun fahimta ba ha kowa yana da dama ya yi duk abin da yake so yi to kuma shi Allah ne bai da dama ya abin da yake so yi ha kowa yana da dama ya abin da yake so yi to shi Allah ne bai da dama abin da yake so yi tabbas har in muka ci gaba da ɗanyo na irin wannan abubuwan jirgi ko wallahi mu da aminci kullum muna ƙara nisa ne da shi ba wai mu same shi ba dole sai an gyara fa qultu taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara menene nan istighfarin da Allah subhanahu wa ta'ala yake umartar mutane annabi shine su tuba su tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shi kadai kar ku haɗa shi da kowa to duka wannan abubuwan manya-manyan zunubai ne amma mu a wurinmu ba komi ba ne ba saboda ni al'umma sun yi nisa da wannan karatu da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa da wannan karatu shi yasa babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi cikin iqatatul lahfani ke cewa yace aslul fasadud din yace asalin lalacewa asalin addini ya tarwace ma al'umma yace inna ma huwa min jahal min jahal billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi asalin addini ya lalace a cikin al'umma shine jahilta al'umma da Allah a al'umma sun jahilci waye Allah kowa yana kallon cewa akwai wasu dabarbaru wanda in yi za su bashi mahita a ko za su sa in diploma yake nema ya samu za su sa in arme yake nema ya samu za su sa in kasuwanci yake nema ya samu duka mun manta cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ke yin wannan yake cewa sannan kuma da jahilta al'umma da sunayen Allah da sukofin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa mata jahilun nasu rabbihim duk lokacin da mutane kuma suka jahilci wane ne ubangijin su yace abadu ghayrahu sai su bauta ma wani abun bauta kuma bayan Allah don sai kun fahimta ba lokacin da mutane suka jahilci wane ne Allah sai su suna bibiyar bokaye ko lokacin da mutane suka jahilci wane ne Allah sai kaga suna bibiyar wasu da sunan malumai ko shehunnai da cewa za su iya tunkuɗe musu wani abu na bala'i da zai same su ko kuma za su iya sa wani abu na amfani ya same su ibnu qayyim ce daga haka wace ce wa ballu sai su bace an tariq daga hanya ta musulunci sai su tabka to kaga ashe kun ga babban abin da ke kawo banna a cikin al'umma shi ne mutane su zahirci wane ne Allah haka malamin ibn al-qayyim shakal islam ibn taymiya yake cewa al-jahl bi usul ad-din kun ga jahil tajishiki na addini yu'addi ila al-fitan yana sa fitina ta yadu a cikin al'umma wa dalal da kuma ƙasa wal bid'a da kuma bid'o'i su rinka yaduwa a cikin al'umma mun fahimta duk lokacin da al'umma suka sabka daga kan abin da ake ce majishiki na addini to fitina za ta same su ai mun ga ta same mu ko ba haka nan bane ba kalli fitintunan da muke ciki yanzu yace sannan kuma mutane za su ɗaci kanun su zai rarrabu sannan bid'a za ta yaduwa yace a sannu sannu sai su yi yace sai su hada a cikin shirka ma Allah subhanahu wa ta'ala min haythu la yash'urun ta hayyar da gumasa su ma san sun hada mu shirka ba yau akwai musulmi da yawa da sun shiga cikin shirka har ba su sani ba ko ba haka nan bane ba da dama wa uba in ta shiga ƙauyuka za su gan su da dama an ce wai wai shi wancan ya sa ma menene uwar gona uwar gona ai tsahi ne malam sadu gona ku tana da uwar gona tsahi ne ka zo ka ga ɗan kasuwa cikin kes ɗin shi wai ya ɗauko ta ƙundumi mai laya ya sa yana tarifi yana kallon layan nan ni wai ba nan jamilu layan nan ƙara kuɗi ne sake koko tsari su ne sake son a ƙara kuɗin ne take koko tsari su take ko dai abin mu to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu to kenan kun ga duk lokacin da al'umma suka jahilci wane ne Allah subhanahu wata'ala sai su hada a cikin shirka babba da karama duk lokacin da mutane da san ilimi na tauhidi ilimi na aqida ba sai su hada a cikin shirka babba da karama haka kuma sai bid'a ta yadu a cikin su da wasu canje canje da tsahe tsahe saboda ni ba su san wane ne Allah ba ana ganewa sannan kuma zai sa rauni ya samu wannan al'umma yaya rauni zai same su ta hanyar kowa zai rike wani shehun shi ko wani waliyin shi muna fahimta ko kuma wata mazhabar shi ko kuma wata ƙungiyar shi yanzu sai a waye gari in ana magana addini yanzu ba fa magana addini ba ake kowa yana magana mazhabar shi ne ko ɗariƙa shi ne ko ƙungiyar shi ne shi ma mun shigo shi ko mun shigo ba a na ba da wannan misali yake yana daga cikin illar da harkar ƙungiyanci ya yi ma'addini shi ne za ka ga yanzu in ana wa'azi a wuri sai ka ji malami ko kuma ɗan agaji sai ta haiba naku bane ba ko ku taba ji ba a sai su ce ba nasu bane ba me yasa sai ce a ai wa'ancan ɗan kungiya kaza ne ba sai kun fahimta ba kamar yadda irin illa wannan ita ce illar da mazhabobi da suka yi ma addini to duk lokacin da musulmi suka jahilci asalin aqida to wannan abubuwan sai su tawon zuwa a cikin su sai su yi ta wanzuwa sai su yi ta wanzuwa sai su yi ta wanzuwa yau in ana wa'azi in dai ba a sa sunan kungiyar ka ba ko kuma ba kungiyar ka bace ke shirya wa'azi sai ka ga sai wanda suke abin dan Allah su ne za su iya tafiya irin wannan wuraren amma duk wanda yake da ta'assubanci zuwa ga kungiyar shi sai ka yana cewa ai ba nasu bane abin da kaza ma abin da kaza ma abin da kaza ma abin da kaza ma abin da kaza ma haka ya ci gaba da cewa in mutane suka jahilci abin da ya shahi ilmin aqida sai ce za su hada a cikin al-ikhtilafat sabanin nika daban-daban wa tafriq bainal muslimin musulmi kanin su zai ci gaba da rabuwa saboda ni kullu hizbin ma ladaihim kowa yana alfahari da nashi ne in gidansu ko ƴan mazhabar shi ko ƴan kaza yana daga cikin illar da rishin karanta da tauhidi take ma al'umma shi ne tana sa ƙabilanci ya yaɗu a cikin al'umma. Sai kan ya ce, a'a, shi ka zane, sai kan shi ma ce, a'a, shi ka zane. To, amma yanzu in mutum ya san tauhidi ya san akida sai ce, to, ai shi ma mutum ne, ko ba haka nan ba ne, kuma musulmi ne ɗan uwana. Don haka wanga ya shi ɗan uwana na jini, ya fi wanda muke ƙabila guda in dai ba addinin mu guda tare da shi ba yanzu haka yana yiwa a a musulunci an yi san ka so dan uwanka na addini saman kan dan uwanka na jini can alaƙa ku in ta haɗa ku ku yi amma yanzu in yaƙi ya kamshi za ka iya shiga ka yaƙi wannan ƙanin naka ko magajin naka ko babanka a a sake sabon lissafi haka za a cewa ko ba haka nan ba aka sahabbai kuka yi annan muhammad salam sirikin shi ya gwabza da shi ba sharikin shi mai alman ɗiye shi aka hito yakin musulunci da kahurci sharikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito kan kare kahurci ta hanyar musulunci ha manzo Allah kuma ya hito kare addini aka yi yaki kuma har aka kamo shi kuma diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo tana roƙon alfarma a sakan mutan mijinta da mu ne sai a ce to ai malam da an zama daya ɗan ɗariƙan nan mun ba su iya sun ba mu ɗan shi'an nan mun ba su sun ba mu ɗan ƙalaƙatan nan mun ba su sun ba mu ko ba haka nan ba to kaga addini ya mutu addini ya mutu a matsayinka na ahalus sunna karka ya za ka almasi ahalus sunna kai mu magabatan mu cewa suke kore lobe halitta ka ba a ɗan bida a wasiyarka ba a yi loha to ai za su shaƙa musu wannan guban ne kai wani ya ce haba mala ba ku gane ba ina ji ina ga abin ne duk kun yi jangom-jangom haka abin ba a to Allah shige mana gaba sannan kuma yana daga cikin illar da rashin karantar da tauhidi yake ma mutane shine diya'ul aqdi yana lalata aqidun mutane wal fikri sannan yana lalata tunanin mutane kun gane yanzu misali sai wani yaje ya ci shinkafar shi sai ya latse ya yi annali ko sai ce to da fa menene suke sama da fa lafiyan ko haka ne suke cewa ta jufa wai yanzu a siyan sanu da ita asalin duniyan nan kaza ce misali muke yi kaga yanzu wannan zai bugan ma da tunani ne kan saɓani yadda Allah ya ce ya halitta sama a shi yasa dole karatun boko sai an sa addini in ba a sa addini ba kuma za a ci gaba da lalatar da mutane ne saboda akwai abubuwa wanda sun saba ma addini lallai bincike mu a wurinmu musulmi addinin ma addinin bincike ne addinin ya yarda da bincike a addinin ya yarda da bincike sai dai duk wani bincike da za ka kai ya saba ma ayar qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yin shi kana yin wannan wallahi tun gaban ka sai mun ce mu ya raba eh wani daula ne wanda suka suka zo suka suka suka amshi mulki da suka shiga cikin masallaci suna kine masahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani malami ƙararren hito yake shi bai tare da wannan tashin hankalin yanzu musulmi suna zaune sai a tara su a rinka musu wani sensibilization wanda ya saba ba addini kuma su kashe kunnuwa kamar awaki suna saurare ai daga an harama take ce dakata in ba so kake ka samu ilimin yadda za ka kai ma tara abin ba a sai muna fahimta ba kullum to wannan shine illar da rashin karan ita aqida kullun abin da take nuna ma imani ka yarda da duk abin da Allah yake ko duk abin da Allah ya bada labari musan ko fahimta ba to sabani in aka yi dan nisa da ita sai tunani ya rinka yawo to ina kallon ya kamata kaza to ya kamata kaza to ya kamata kaza alhali ko ake kawai kai imani Allah shi ne muna gaba shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal wannan littafin usulul sunna in kuka in kuka daga za ku ga yana cewa usulul sunnati indana mu addini a wurin mu shi yake cewa at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ga wurin ko gashi nan yake cewa ya kul usulul sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاقتداء بهم وترك البدع يتي وكل بدعة فهي ضلالة يتي وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين yake cewa usulul sunnati indana mu abinda muke ce ma addini a wurin mu yace ai at-tamassuku bima kana alayhi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mu yi riko da abinda sahabban annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akan shi wal iqtida'u bihim sannan mu sa su kadai ne madubinmu su kaɗai ne abin koyin mu a cikin addini sai yake cewa sannan kuma wa tarkul bid'a mu bar bid'a yake cewa wa kullu bid'atin fa hiya dalala duk wata bid'a da kake kallo duka in dai bid'a ce a cikin addini yake fata ce wa tarkul khusumat sannan mu bar eh me ake cewa husuma jaye-jaye a cikin lamarin addini yake cewa kuma wal julus ma ashabil ahwa da kuma zama tare da masu san rai irin ɗan bid'a da sauransu yace wa tarkul mira'i wal jidal wal khusumat fi din shine duk wani tattaunawa da za a duk wani jayayya in dai ba zai zama suna na fahimta addini bane ba kan ma ka yarda ka yi mun sai mun fahimta ba da yake wannan wai yana daga cikin maganganun magabata kan yadda suke mai da hankali suke kallon mutane su yi koda kida in aka bar karantar da al'umma sai zama da sahabbai ba su ne abin koyi ba su ne abin zagi muna fahimta abin da sahabbai suke a kan shi shine abin gudu ai mun zo cikin wannan lamarin ko ibn mas'ud yake cewa duk wanda yake son yayi koyi to ya kalli sahabban manzo Allah sai in shi abin koyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda su ne suka zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka nan bane su ne Allah yake dukkan su Allah yayi musu alƙawarin aljanna to me yake kake so a ko aljanna kike so ba aljanna ba aljanna kike so a aljanna kike so ko to su ga wa'anda an ba su aljanna kenan bahaushe ya ce da na gaba ake gane zirgin ruwa menene suka yi Allah ya ba su aljanna sai kai koyi ko ba haka nan bane ba aishata Allah ya ce wa yastabi ghairi sabilin mu'minin ya go ta hanya wadda ba ita sahabban manzo Allah suka bi ba ashe kun ga hanyar samun aljanna guda ce shine mutum yayi riko da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akai haka eh Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa aktharun nas waqa'u fi shirk yace biyawan mutane sun hada a cikin shirka bi sabab jahaluhum bil aqidati wat tauhid sabida jahilcin su da aqida da kuma tauhidi sabida sun busu san su bane sun jahilce su sai suka faɗa cikin wannan kahotsin haka ne ko ba haka nan bane ba shi yasa wallahi koyin nan namu maraba kusa da su mun kai musu wa'azi zaka ga har yanzu da damar su suna kokarin bibiyar wa'ansu da sunan nema mana wani taimako ko ba haka nan bane ba sai a ce yin yaron nan kana kasuwar ka ita duniyar nan kaza ita duniyar nan kaza ko ta yi ta amsa wani rubutu ta kawo ma jibi ta kama wani hayaki ta ce ka tarara ko ba haka nan ba sai ka zannar da tsohuwa kai musu nasiha ka ce mamma tare da dukkan girmamawa ina son ku gane cewa a duniyar nan ba wani abu da zai faruwa sai da izinin Allah mamma da kuka aihe ni ba ku yi tunanin na zama haka ba yanzu gashi Allah ya maida ni haka abin da ya kamata ku ci gaba da yi min shine ku ci gaba da yi min addu'a Allah ya tsare ni ya kai ni matakin da yi wannan mama addu'a ku ta duk ta malaman na aure na in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka nan ba mamma wannan hayaki ne ma kawai shirman banza a zo a tarara kace kaga yaron nan kaga yaron nan ko ba haka nan ba wallahi mu rinka musu sannu sannu za su fahimta sannu sannu za su fahimta kan mu yarda mu rinka haɗinta su kullum su abin da ke da kai cikin kansu wani abu zai same ka kaga ai wannan ya nuna jahilta su da aqida ko ba haka nan bane ba kullun yusibana illa ma kataballahu lana ka sha mata hadisi Abdullah bin Abbas mamma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yake yi ka sani duk al'ummar duniya in sun ta'ardan su cutar da kai ba su isa su cutar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta zai same ka mamma wannan wanda ya baku maganin ku kawo mana dan in samu aiki ko dan in samu aure ko dan in samu kuɗi shi ma duka abubuwan nan yana buƙatar su kuma mamma kuɗi mu kuka ɗauka kuka bashi ko ba haka nan bane ba da haka mamma babban abin da nake so wurin ku shine ku dage da kiyamul lalle da yi mana addu'o'i ku yi mana fatan mu cika da imani mamma yana iya yiwa gobe ko ni ko ke wani ya mutu wannan maganin mu zai tsina na mana a gaban Allah muna fahimta ko kenan tare da girmamawa kuma irin wannan wa'azin in san samu ne in za ke zama na ka zo da wani zabo mai gumi eh mana kakka zo da wani katon ciki ka kana wallahi mamani wannan harka ta yi ba ku gari za ta iya girma albarka wallahi kuma ka kiyaye albarka to Allah shi ya muna gaba shi yasa mu samu salo mai kyau na mu'amala da duk wani wanda yake ƙasa da mu ko wanda yake gaba da mu to a duniyar nan ba wani wanda yake da haƙƙi akan mu bayan bin addinin Allah subhanahu wa ta'ala kamar iyayen mu ko ba haka nan ba kuma sannan ba yi da ta kai riba a ce a waye gari da kai da iyayenka duk kun shiga aljanna shi yasa kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzir ashirataka ko wa'azin ka fara da danginka shi yasa manzo Allah bi ya tara dangi shi kai ma ka fara da su ha amma ka dan rinka kyautata musu shi yasa shi manzo Allah da ya tara su sai ce yanzu in nake muku ga wasu ma haranan za su ka muku hali bayan dutsen ga kun yarda kun sani da ƙarya kun sani da kaza kun sani da kaza duka kuka yi bukali ke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ni manzon Allah ne ɗan aikin Allah ne daga nan sai shegiyar ta motsa sai abu lahab ya ce alihaza jama'atana da mun saboda wannan tarkacen da hayaniyar ne ka tara mu sai ce manzo Allah tabballaka Allah wadaranka sai manzo Allah bai mai da mai ba saboda shi manzo Allah bai wa'azi ne in ya mai da ban yanzu nan za su ci gaba da jayayya ne ko ba haka nan bane ba kuma a ce yayi ma uban shi rishin kunya ko amma sai yin shiru sai Allah ya rama mishi to akwai uban da ita kuma ya taba Allah ne a Allah karare ɗebe mai albarka kuma ba yadda za a yi kuma ko gobe za a ci gaba da ɗebe mai albarka shi yasa wallahi faɗa da addini faɗa da addini dan ka samu wata dama ba naka bane wallahi duk abin da ka samu wallahi zai zo ya wuce kuma tarihi sai ya maimaitu yau ka komo nan tarihi ma Afirka kulkuta kalla yadda dan foliyo ya da uwayenmu da kakannin akwai wanda har yanzu in kakannin tarihin dan foliyo sai ka ci ne musu albarka eh saboda a lokacin abin da nake so mutane su gane duk mai hada da dan foliyo ba hada yake yanzu na kabilanci ba hada ne yake da addini ku cire wannan daga cikin kanku duk wanda yake saba dan foliyo to mu yanzu yana saba addinin mu ne muna fahimta don haka kuma wannan abokin haɗin mu ne mu. Yi ɗan fodiyo ba uwayen mu da kakannin mu bai yaƙa, ko ba haka ran ne ba. To kuma in sabi da uwayen mu da kakannin mu ne ai sai kamata mu goyi baya ko? To amma mu addinin mu duka ya hiye mu da su. Shi yasa akwai wasu shekanu suna nan su kuma ba su da aiki. Kullum sai cewa suke ɗan fodiyo yayi ta'addanci kalla. har abada dan fodiyo ba dan ta'adda bane ba sai dai dan fodiyo mutum ne mai kare addini shi har ya bar duniya mujahidi ne ku je ku karanta tarihin dan fodiyo ku gani irin gudun wanda ya ba addini a yankin nan wane ne yayi irin ta ba dan shi ba ma ai da yanzu wasu labari ake yi to shi yasa annan yanki yana daga cikin abin da za a mana in ana so a rugaje addinin ma a rinka taɓa su ɗan kodiyo duka wannan yana daga cikin makirce makirce daga ayi magana ki ake hillani kaza hillani kaza hillani kaza muna fahimta ba mun ce hillani ba su laifi ba kuma ba mun ce su ma sauran kabilolin ba su laifi ba amma mu yanzu magana muke ta ɗan kodiyo mun gane bumi yarda ba wani ya rinka zagin ɗan kodiyo ko ya rinka cin mutuncin shi mu a wurin mu taɓa shi taɓa addinin mu ne da in kace ɗan kodiyo ɗan ta'adda ne mu ma kana nihin ɗan ta'adda ne wallahi kan ku ya wayo ha akwai wata mace tana nan ita kullum ba ta da aiki sai ebe ma ɗan fodiyo albarka kullum aikin ta kenan babban abin da ta ba gaba kuma suna nan suna ta kokari ya za a yi su haddasar da huta ta gaba ta kabilanci tsakanin eh hillani da wanda ba hillani ba kun gane deja abubuwa ne wanda sun riga sun shiga cikin kanin mutane ko ba haka nan ba sai a ce hillani suna kaza suna kaza suna kaza ba mun ce mu yarda ba kuma ba mun ce mun yarda ba amma mu abin da muke ja shine in ka tashi taba hillani ka ce za ka taba su ne a matsayin su na hillani mun gane in ka tashi taba gobarawa ko zabarmawa ko buzaye kowace kabila dan mu ba kabila ba ta dame mu mu kabila kabilolin wannan yana daga cikin abin da zai kara mana imani da Allah ba abin da zai sa mu fada da junan mu wannan za mu samu lokaci wata rana mu yi magana kan jihadin dan fodiyo da irin gudun wanda ya ba addini dole sai mun cire irin abubuwan da wasu suke kokarin tusa muna su nuna mana cewa dan fodiyo yayi ta'addanci ka je ka karanta ka gani shi aka yaka shi aka kora sai waɗannan fodiyo ma fa tashi ne daga inda yake ya koma can yankin kudu can in ma ba a bar shi ba to ya zama dole ya kare addini shi wannan sarakuna namu na yankunan hausawa sai da ɗan fodiyo ya rinka rubuta musu laifin su zo su taimake shi a ya riƙe addinin Allah a ɗaga addinin Allah sai Allah ya riƙe musu mulkinsu a wasu su ne kuka yi wasu su sai suka kiya da dama sai suka kiya to a wannan lokacin duk wanda ya kiya kuma in daula ta kahu ya cancanta a yaƙe shi ka je ka kama tsarin dan kodiyo ina yi sarauta ku karanta ina wata masarauta dan kodiyo ya rike duk sai dai ya yi ta naɗawa wani lokacin in ya zo wuri sai ya ɗauki naku wanda ya san addini wanda ya san sunna na manzan Allah ya ce ci gaba da shugabancin ku shi ya yi gaba shi ba shugabanci ba ne kai mai shugabanci ya dama to shi yasa wallahi mu sa maran mu cewa wanda ke taba shi to yana taba addinin mu yanzu ba ni san in ga sunanta da irin abubuwan da suke dan kawai ma je saurara ya kara ta kara samu wata shubha can daban ta komo tana cewa ma sallama ba musulunci bace ba sallama gaisuwa ce kawai wannan an zo an raba mu da addini iyayen mu wani ina kwana wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza to ya kamata mu fahimci addinin mu muna fahimta shi yasa insha Allah ta'ala yana daga cikin littattafan da za mu sa gaba ko wasu wurare shine littattafan dan fodiyo da na Abdullahi Gondo ku gane aqida akwai ta ba sabuwa bace ba Allah shi ne muna gaba shi yasa Sheikhul Islam taramuci na Sheikhul Islam yake cewa wa akulu kulli shar kaga duk wani duk wani shari da kake kallo a duniya asalin shi wal bala da duk wani bala'i da kake kallo fi din wa fi din wa duniya a cikin addinin mu da duniyar mu duk wani bala'i duk wani shari da kake kallo a cikin rayuwar mu ko a cikin addinin mu yace asalin shi inna ma huwa min jahal bima ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ne fisha duk wani bala'i da kake kallo al'umma ta shiga cikin su ko to jahilta abinda manzon Allah ya zo da shi shi ya kullace ciki sallallahu alaihi wa sallam al'umma ba su san bi manzon Allah ya zo musu da shi ba shi yasa suke faɗa da abin kun gane shi yasa suke kyama shi yasa zaka ce ma mutum ga na manzon Allah sai ce ga yanda aka gada uwaye da kakanni ga na manzon Allah sai ce ga yanda mamma ta take saboda bai san waye manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai suna ba da uwa da uba kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ashe kun ga hanyar gyara shi ne sai mu zo mu sallama mu abin da manzo Allah ya zo da shi duk abin da kai na hadisi annabi ya inganta to ana son ka yi imani kamar yadda na ba ku misali alamatul usaimin ya zo bayani cikin sharhin da imam riyadu salihin da ya zo kan majina hadisin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa majina ziga jigi ne na wutar jahannama masassara kuma huci ne na wutar jahannama da yake cewa nan kawai ake so ka tsaya ba san ko gane ba nan ake son ka tsaya kana cewa wani abu nan za ka iya taɓa addininka nan da likitoci yake kana cewa to mu a wurin mu kusuwa shi ho wahayi ake mishi kai fa wani ne in ya ji shinkafa ko ta da hukumar ta domin hito ya gaya ma ko kuma haka nan bane ba sai ce to mu mun imani da wannan abin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam to haka ake so ka tsaya kawai kamar da Imam Malik aka tambaye shi kan istawa ko a yace wanda shi ita wannan istawa abin ne wanda yake majhul ba wanda ya sanya abin yake yake cewa kuma tambaya akan wannan bid'a ne akwai abubuwan yanzu misali duk abin da kaji manzo Allah sallallahu ya ce ko kaji Allah ya ce akwai abin da in ka nitsa bincike kan shi ba za ka taba gano hakikalin shi ba sai dai ka bace ai shi yasa Allah yake anzala alaykal kitabu min ayatin muhkamat ko sai ce hunna ummul kitabu wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha min hubtiga al-fitnati ko wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا Allah yake wasu ayoyi ba wanda ya san hakikanin menene suka nuha gaba da gaba game da gare ce sai Allah ko kuma wanda suka nutsu a cikin ilimi su ma me suke cewa za su ce tun da dai ayi Qur'ani ce mu mun imani a yanzu musulmi za ka zo ka karanta mai hadisi kai yanzu musulmi ya kai na kallon in ciwo ya same shi ya adda a bata lokaci ko ba haka nan bane ba sai ta kakare sai a zo a yi ta bin suna da ana raba musu da biyu da shinkafa ya adda to amma inda zai ka gane ƙasar mutanen mu shi da kanshi likita in ya zo ya gama ma abin da zai ma sai ce ni Allah kawo sauki mutum nawa ne ya sami irin wannan cutar kuma bai je likita ya warke ba a wurin musulmi ba fa magani ne ke kawo lahiya ba shi magani sababi ne za ka iya sha ka warke za ka iya sha ka ke warkewa mai ba da lahiya shi ne Allah shi ya samu za Allah ya ce cewa Allahumma rabban nas azhibul ba'd washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk ya Allah ba wata waraka sai taka shifa'an la yughadiru saqama waraka ta Allah ita ce in ta tafi ba ta barin wani ciwo ko ya yake ko ka ga mun wani magani ne bai da ita ce wanda Allah rabu kane likita akwai shi babu shi to ku dana mana ita ce wanda na addu'a guda ɗaya tak shin yawa ita ce wanda ne na addu'o'i suka yi a to bismillah a wanda kwana yake yi ko ko jangyaɗi yake yi a da tana da ita ce wanda ne a maganin nikafa wani maganin in ka sha shi cutar da zai sa ma ta yi maganin da ka sha shi ta dalilin shi ma magani yasa za ka ga daga cikin likitocin ƙwararru ba suka san magani ba na ga wani dokta da ce mun malami ko fara ba ni sha in ka gama haɗu da fara to an zo ƙarshe wataƙila bai sa an bani shi ba to kaji mu yanzu daga ciwon ka ya samu mutum ka ce zo kama kanka ka yi adda ko zo a ma adda a samu ciwo takwas kaji ciwo ɗaya gare shi saboda bala'i ya sha ya neman ciwo takwas a to shi yasa in cuta ta same ka a matsayin ka na musulmi kafin ka balli kowane magani ka yi addu'a dan baka san menene wannan cutar ba to sai mun fahimta ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu shi yasa imam bin Abdul Wahhab Muhammad bin Abdul Wahhab shi kashfu shubahat ko sai yake cewa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid mahi girma cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma bayi umarni su rike shine at-tauhid su kaɗai ta Allah shi kaɗai ya ce wa a'azamu ma naha anhu a shirk mafi girman abin da Allah ya ce mabayi su ƙaurace ma shi ne shirka ya ce huwa sarfu ibadatu da ghairillah abin da ake ce mai shirka shi ne kuma kai ibada ga wani Allah ka nemi agaji ko ka nemi taimako ko ka roki wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shakkara al-fazan yake cewa wada'atul aqida har in aƙida ta lalace aƙida ta tarwace a yace har in aƙida ta tarwace sai ce mi addini baki ɗaya ya rubuje addini ya lalace yace wal tasharatul fauda sai hayaniya sai saura a cikin addini wal jahal sai jahilci bayan hayaniya sai jahilci sai mi yace wal bid'a wa shirk sai bid'a sai kuma shirka shi yasa ita bid'a ɗan uwar kahunci ce ko ɗan uwar shirka ce duk in kaga bid'a ta zanna ko in ka bar ta sannu sannu sai ta koma shirka kwarai da gaske sannu sannu sai ta koma shirka ka je ka ga sufanci ya ake yin tarbiyya daga fa kana mutumin shirki ne zaka lalacewa ka zama na mutumin banza tun kana cewa Allah shi kadai ne sai ka kai kana cewa ko ni Allah ne ko wannan shine aqidar biyawa daga cikinsu ƙwarai da gaske hatta shehin nan da ya mutu kwanan nan ɗahir bauchi aƙida shi kenan bin san inda ya soci ya tuba daga wannan aƙida ba amma karatu sukan shi suna nan inda yake bayyanar da wannan aƙida ko ba haka nan bane ba karatu sukan shi suna nan inda yake bayanin cewa kowa Allah ne ko ni Allah ne haka kuma karatuttukan shi suna nan inda yake hihita duk shehunan su akan duk wani abu da ka sani karatuttukan shi suna nan inda yake kallon shehu shehu inyaki yana iya cutarwa ko yana iya kawo a yayin ko ba haka nan bane ba mu a wurin mu dukkan wannan ba su isa su yi komi ba kuma mun ce in sun isa su yi kullun yusibana illa ma kataballahu lana kai malam kai yan bid'an nan yadda suke abba abin da suka tsana wa irin sunan nan kalla yanzu in bid'a ya kai sun hada kai da ƴan shi'a da ƴan kalakatu diddan su faɗa da sunna to kai yanzu duk sai iya wannan ya sai in suke bari mutane suna ta kwana a kaji an ce wai malami ya san malami gobe da nisa kai shi da bai rike Allah ba yake ganin goben shi da nisa amma mu da muka rike Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo za a yaki ku tana mun sunan sahabbin nan jarumi kafiran sun danne koma sun liƙe sojawa sun hana a shiga a yaƙi mutai da matul kazzab shi kun sani yace cewa ya a dauke shi a jujuya a jujuya a jujuya irin yadda ake shilluha a wurga shi ce sai ya hude kohai insha Allah hai malamu mutane da zuciya su ta musu da tsoro haka aka dauke shi aka sallashi ana tsara da hannu guda an samu sara sama ga saba'in dona abu a jikin shi sai da ya bude kowa aka shi mu yanzu a daga ma wani ya fara jin gaban shi haɗu sai ce malam madu'in nan a sauya shi a ɗauki wani munafiki ba da kai nake ba Allah ya samu cika da imani to ashe kun ga in aqida ta lalace to da addini ya lalace shi yasa imam hasan imam al-barbahari cikin sharh sunna ka kana fasu ganin sai ke to ai ila rahimakallah ya kai dan uwa ka sani Allah ya maka rahama annal islam huwa sunna yace wa sunnati hiya al-islam musulmin nan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunna ita ce musulunci yace babu yadda za a yi ɗaya ya tsayi ba tare da ɗaya ba ba yadda za a yi kai addini dole sai ka ji shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganganun suna da yawa kuma gashi muna ta tahiya har yanzu mu shiga cikin littafi ba ko akwai shakara bai yayi man littafin nan sharhi na usulul sunna a wani littafin shi yake bayanin cewa babban musiba wanda ta samu wannan al'umma menene shi yake cewa tarku ta'limul aqida al'umma babban musibar da ta samu wannan al'umma shine sun kaurace makarantar da aqida yace fa innaha sababu kulli fasad to ku sani wannan karantar da aqida da aka bari shine sila shine sababi na lalata dukkan wata aqida da dukkan wani tunani da dukkan wani tafanci mai kyau to haka ne ko ba haka na mana yanzu duka wannan abubuwan da aka bari kowa ya komo yana kama abubuwan da yake kallon sunnah to maganganun magabata suna da yawa da rubuce-rubucen magabata suna da yawa kan mi kan suna nuna ma al'umma a karantar da tauhidi a nuna ma al'umma Allah sai a zamna lahiya sahabbai da ne manzo Allah ya galaba kansu a gaya musu Allah duk sai suka yi imani ko ba haka nan bane ba amma kallahu shi kadai ne yazo da addini to shi yasa muke cewa mu ma mutanen mu muna kyautata musu san cewa har in za a ci gaba da karantar da su a kida wallahi za su sauya za su gyaru saboda ni halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duniya irin lalacewar da ta yi can baya har yanzu ba a kamo hanyar ba tunda yanzu akwai wanda akwai wanda zai ce ma bai ta Allah ba Fir'auna ne yake وقال فرعون ذروني اقتل موسى ويدع ربه جو فرعون fa kai yanzu na akwai dai kan dai sai wannan magana cewa fa a bar shi ya kashe annabi Musa Musa ya kira Allah shi kuma shi ma Allah ya kashe shi wani wuri na ce in akwai Allah to shine babban Allah ana rabbukumul a'ala to yanzu ha tun gidanku in kai wannan magana sai ta sha kashi to Allah ya cije mu na gaba akwai sauran lokaci minti nawa akwai tambayoyi ne ko babu to
mai tambaya da kawai a tsara malaki mana mana shi ne hukunci mai sayan maganin da ke yana ya
yace menene hukuncin mai sayan maganin maciji yana sha wa zai ba mu wannan amsa bismillah bai ji ba haramun da ke aikata
to abinda malumai suka ce alal akalli shine zai iya takaituwa cikin haramcin amma zai iya fadawa har cikin shirka shi haba malam ko akwai ma maganin kunama ko ba aka nan ba kulkusa wanda ake gani
na komi ma akwai hada maganin komi akwai akwai maganin wuka to duka wannan abubuwa ba daidai bane ba a musulunci maganin maciji kan ku haɗu kuma macijin ma in kun haɗu ko bai isa ya sare ka ba ko ya ma wani umarni sai da umarnin Allah haka ne ko ba haka nan ba to shi fa yanzu wanda ke shan irin wannan maganin yanzu za ka ga yana da wata izza yana da wata gadara yana kallon ba yadda za a yi wani abu ta dalilin maciji ya same shi kuma ku yi ku bincika mafi yawancin masu sai da maganin nan wannan abubuwan da suke sanar cutar su suke sanar mutuwar su to kaga an raba ka da Allah kai yanzu baka sa ba Allah ne zai kare ka daga gare shi kusan kun gane ba kuma da addini ne cikin sahabbai akwai wanda irin cututtukan nan suka kashe annabi da kanshi kuna mata sare shi ko ba haka nan bane ba to kaga Abubakar maciji akwai sahabin da ya zo ɗauki takobin shi ya dace maciji maciji shi ma ya salar mutuwar shi da a lokacin ba maciji bane ba aljani ne to kama ga wata gaba ta gaba wani macijin ba maciji bane akwai nau'ika abubuwa guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aljannu ne shedanu ne na daga cikin wannan kubuwa annabi yake aljanni ne ba maciji bane ba to ya ita maganin tafa a kun san me ake so ga musulmi ya rike wannan addu'o'i babu laifi aiki da wani magani wanda bai saba ma shari'a ba amma irin wannan abubuwan sun saba ma shari'a yanzu yau wanda ya sha maganin kunama kallon da yake to shi da kunama ba ku ga wani da Allah ya tuna ma asiri ba mai ƙwaryan da yana kallon maganin kunama yana in kasa wannan zoban kai da kunama kaza kaza da Allah ya kama shi da ta halbe shi sai ya saki ƙwaryan ana mai bidiyo bai sani ba to haka ne ko maganin wuka a ce a ai ice ne ba gaskiya bane ba akwai wasu abubuwa koyi wukan nan duk ita ta ganye sahabbai ko ko Allah shi ya mun ga wannan
Istimalar muna sa a yi mana bayani a kan hakikanin ilimin faɗi na zahiri.
wannan yana tambaya wai dangance da ilimin zahiri da ilimin baɗini wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shi kenan kawai shi in ka ji an ce wai ilimin zahiri abubuwa ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana ma wanda yake iya gani misali kamar yanzu ga alkur'ani gaban mu ga kaza ga kaza amma wannan shi ba shi yake tambaya ba yana tambaya kai an an dariƙa ne su suke da ilimin zahiri da ilimin baɗini to ilimin baɗini kuma kafurci ne ga baɗin shi na'am kwarai da gaske kafurci ne ga baɗin shi a ilimin baɗin nan dukkan wannan abubuwan da kake ji yanzu ku ga wani tsohona na hito mara albarka ba duk a ilimin baɗin ne ku yake siffanta wannan abubuwan ga manzo Allah Mansur na Kaduna a ilimin baɗin ne hito yana yana ga ya manzo Allah wannan abubuwan wannan alkarmawi inji dauka ya ce da kiki jahili shi ma duk da irin wannan abubuwan ne shi yasa wai sai su yi iskanci sai su ce a suha a wurin su akwai wani ilimi na baɗini ku shine suke ce mai shari'a ko kuma hakika a'a a shari'a kaza misali a ɗariƙa ku ɗauko kashful libas shan giya da zina duka abubuwa ne wanda suke halak amma a hakika a shari'a sun ce haramun ne to suwa suke da hakika su ne su dubga dubgen shi wanne shi yasa ka je ka karanta tarihan ta tarihantan su ka gani da wahala ka samu wani shehu ya tsaya kan mata hudu da wahala ka zo ko nan kulkuta su kaulaha kai mu ci gaba kai in ba da misali da kakan su wani a ina jin ka shi ke nan ko lokacin namu ya ida daidai babu wani tambaya yadda mun canye lokacinmu na'am game da muka ce wanda muka wanda ba mutane ba ne game da muka malamai da suna da suna da suna da nisha a kuma a zahiri kuma yana yiwa ba su san aƙida shi ba koko sun sani a gaskiya ne yake ke wani da wani bisa ilayi bisa ga aiki da shi eh gaskiya ba wani abu bane ba sarrai ne da neman gamsar da mutane kawai Allah ya tsare mu Mm. alaikum salam kan kalla yanzu kan wanda ya kama har ya ci kuma ya ji da shi wanda ba su ba shi ba eh ana halin da ake yi su ne da kuma
irin ɗan ma'arme da ake na gidaje da ba a yi masallaci wanda wasu suna bai su yi zuwa a mataki eh kuma ko ba su a bai kama ana kan kalla ba su mutu gyara gidan wani gidan wani gidan
mana mana albani shi arme ko a cinsa aka ɗarma shi ai
kama kama ya halitta a kai sun ke jin ɗarma arme to asali nan ho wata matsala ce ba a gayyata ɗarma arme sai dai gayyata walima aha dokta ana ji to in an tashi arme kawai ana zuwa ne a ɗarma arme shi yasa asali wannan sigar da kuke ga uwaye suna yi cikin dare ko shine ɗarma arma wancan da sahida hayaniya ce kawai ake yi cikon umarni ne kawai da za cikin daren nan an ɗar ma'arni an je an ce na baka na amsa to ni ake maimaita da sahi ita na an gama ha daga an ce na baka na amsa an gama armi kawai to ba a gayyata ɗar ma'arni sai dai gayyata walima mu kuma yanzu in mutum ya armi ya gayyace ka baka je ba har gaba sai kurin tsaye da shi sai da ƙaton jahili ne ta ba ruwana na'am jahilcin kenan yanzu ka kalla wannan kwanjin da ake ciki da bakan su duk al'umma sun tattaro almutan su duka sun maido Allah ya kan mala albani ce kawai wani so yake yi sai bayan an dan ma'alma ya sa da ma'amman kilmash sai aza sai su mutane sun tara almashi to sai ni musulunci walima ya karantar kuma walima ana yin ta ne bayan mace ta tare a gidanta shi yasa ka ga in sadaki kaɗai kake da sai ka kai armanka lokacin da ka samu kuɗin bikin sai a yi Allahu akbar ah aje ko wallahi matasan nan ku gyara lamarin nan da Allah addini yana da sauki wataƙila sai ka ga yanzu da man sa shi ma an haro wani labari ba ba ka nan ba amma yanzu ita walima ba ku gana uwayenmu na ƙauye ba sai a kai ma mata sai ta aiwa haɗa da biki an je da bikin suna ko ba haka da bane ba Allah shi da mu shikenan ko a'a malam sai da gyara mu wai take na ahli suna da suke na masallaci bid'a ce suke a ai ana dar ma'almi a masallaci ana dar ma'almi a masallaci ba shi bane ba ake magana abinda ake magana taro musulunci taron walima ya sani ba taron daura aure ba ai shi sa muka sa'id bin bin musayyib ko kuna san da tarihin shi a wurin karatu ya alma da shi haka za su ga magabata suna yi kawai mutum hudu ko biyar sun ɗarma armi irin yadda ake yin sigari a yanzu don siga ita ce a wurin to in ya so da safe a bari wanda ba su da aiki zo su bata makan su lokaci eh haka ne dama to ai jahilcin kenan ladan da ake ta magana ko baka yana karatun ba shine dama abin da ake ta magana tun ɗazu jahilci da can kalli tsohin murzanin suna yanzu ka samu da can sattarwa ake zanen suna yanzu ko sunan ka ne aka ce sattar za a yi shi ai ba lalle ka same shi ba yanzu su ma sun waye sun hala dawa wutar saranta na dar haka haɗar ma'almi yanzu ka kala irin shigin takun da ake wurin ɗar ma'almi sai a ce za a ɗar ma'almi ƙarhe bakwai ko ƙarhe takwas sai ku je ku yi minti talatin kuna jira ko minti arba'in da Allah yanzu wannan ya dace da musulunci ne duk mutane su baro uzurkan su sai sa musulunci bai kawai walima ce ita ma walima wani lokaci lokacin da kake sa ran shinkafa ta kai sai ka ba mutane rendezvous wannan lokacin a zo a ci shinkafa kowa ya kama gaban shi kawai ha na'am
kuma yanzu ke yin mutum da yake kuma haka ba ya kame kuma wani malami a nake da ma'ada
wannan wai amfani ne ake da dama a ce bari a tunatar da mutane tunda mutane sun haɗu ka gane maimakon yadda ka ga wasu suna gani ko yan bori ko yan orchestra ko yan takai ko yan ya ake ce musu Eh, ko eh, ai duka da mai iska ne malamin ce wai aikin ne ya bambanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh